الحمد لله المتفرد بالكمال المتوحد بالعظمة والجلال المتصف بالحسن والجمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الأشباه والأمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم المزايا وشريف الخصال صلى الله عليه وصحبه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى واعلموا أن التوحيد مقصود الرب سبحانه وتعالى من خلقه لذا فطر عليه جميع المخلوقات لأنه أحب شيء إليه وهو حق الله على جميع خلقه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت التوحيد أساس الدين ومفتاح كل خير وسبيله وسببه وهو في الواقع تحرير الإنسان من عبودية إلا لربه الذي خلقه فسواه ويحرر أقل الإنسان من الخرافات والأوهام ويحرر ضميره من الخضوع والذل والاستسلام لغير الله ويحرر حياته من تسلط الأشرار وهو الملاذ الآمن عند الشدائد والمخاوف كلها قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم التوحيد عباد الله يمنح صاحبه قوة نفسية لما تمتلئ به نفسه من الرجاء في الله والثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه كلما ألمت بالعبد نازلة أو حلت بساحته شدة رفض اللجوء إلى الخلق واتجه بقلبه إلى الخالق خوفا وطمعا قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ففي الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله معاشر المسلمين الدنيا لا تصلح إلا بالدين والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان والإيمان لا تظهر ثمراته إلا بكمال التوحيد فلا يقبل, فلا يقبل إيمان امرئ ما لم يقم بتوحيد خالص علما واعتقادا بأن يؤمن أنه تعالى رب السماوات والأرض وخالق ما فيهما ومن فيهما ومالك الأمر كله لا شريك له في ملكه ولا مؤقب لحكمه فهو وحده رب كل شيء ورازق كل شيء ومدبر كل شيء وكل من سواه يصمد إليه ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله ويعتقد العبد ويؤمن بأن الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المنزه عن العيوب والنقائص ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين له وحده لا شريك له قال الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل فعن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne makaɗaici a cikin cikansa makaɗaici a cikin girmansa wanda ya siffanci da sifofi na kyawo da cika ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ya ɗaukaka ya fi ƙarfin kini ko tamka ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne ko manzansa ne shi ne mafi daraja mafi alfarma a cikin halitta tsiran Allah da amincinsa su tabbata gare shi da sahabbansa da mutanen gidansa da waɗanda suka fi tafarkin su har ya zuwa ranar tashin alkiyama baya ka ya'yan uwana musulmi wannan juma'a ta mu yau muna ashirin da bakwai ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a gidayen miladiya yau muna goma sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin daidai wannan khutuba za ta ƙara jaddada tauhidi ga mutane za ta ja hankalin mutane akan mu koma zuwa ga tauhidi mu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa guda uku wanda bai tarayya da kowa a cikinsu ba sifansa ta farko mu kaɗaita shi a cikin sifar rububiyya aikace-aikacensa wanda shi kaɗai ya kaɗaita da su ba shi da abokin tarayya hakanan mu kaɗaita Allah a cikin cancantansa da bauta ba a bauta ma kowa sai shi ba a nufatan kowa da aiki sai shi ba a tsarkake aiki ga kowa sai gare shi subhanahu wata'ala hakanan mu tsarkake Allah subhanahu wata'ala mu yi kuma imani cewa a cikin sunayensa da sifofinsa ba shi da kini ba shi da tamka ba shi da takwara ba shi da abokin tarayya babu makawa jama'a musulmi mu rika tunatar da junanmu akan al'amarin tauhidi domin tauhidi shine mafi girman haƙƙin Allah subhanahu wata'ala akan bayinsa tauhidi shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so kuma shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabawa domin su zo su tabbatar da shi duk wanda ke nufin ya sadu da Allah to hanyar farko da zai fara bi ita ce hanyar tauhidi tauhidi shi ne mabuɗin kowane alkhairi shi ne sababin kowane alkhairi shi ne kuma tafarkin kowane alkhairi tauhidi ne kaɗai ke ‘yanta mutum daga bautan wani Allah zuwa ga bautan Allah shi kadai tauhidi ne kadai ke yantar da hankalin mutum daga hauma hauma da rudani tauhidi ne kadai ke yantar da kirjin mutum da zuciyarsa daga walakanta da kaskanta ga wani Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi ne kadai ke ‘yantar da rayuwar mutum ya hana shi babakere da ɗauki ɗaura da ashararai za su yi mishi a wannan rayuwa tauhidi ne kadai makoman bayi idan suna son su fita daga cikin ƙaƙanikayi da bala'o'i da tashin hankali kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi waɗanda suka yi imani ba su cakwada imaninsu da zalunci ba wato ba su cakwada imaninsu da shirka ba Allah ce ula'ika lahumul amn irin waɗannan suna da aminci a rayuwar duniya suna da aminci yayin mutuwa suna da aminci a cikin kabari suna da aminci ranar tashin alkiyama sannan kuma wahum mutadun su ne shiryayyu a duniya su ne shiryayyu a lahira a lokacin da kowa ya rasa hanya to duk wanda ya tsaye da tauhidi bai shirka da Allah ba shi hanyar shi dodar take hanya ce wacce take babu duhu a cikinta babu yana yana babu giragizai a cikinta hanya ce faratar daranta da daranta duk abu ɗaya ne da aka tauhidi shi ke kubutar da bayi a duk lokacin da suka fada cikin tasko da bala'i da tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana annabi Yunus lokacin da ya fushi da al'ummansa ya tafi har ya fada cikin wani kangi cikin duffai guda uku ga duhun dare ga duhun cikin kifi ga kuma duhun ruwa ga baki ɗaya waɗannan dufai guda uku suka faɗa ma annabi Yunus alaihi salam sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabi Yunus sai ya tawassuli da tauhidinsa ya ce la ilaha illa anta ya Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah lallai ni ina tsarkake ka kuma na tabbatar da cewa ni ne na zalunci kaina a wannan lokaci sai Allah ce fastajabna lahu sai muka amshi kiran annabi Yunus fa najjaynahu min al-ghammi Allah ce muka tsamar da shi daga wannan bakin ciki da tashin hankali da kakani kayi da yake ya samu kansa a ciki ya ƴan uwa tauhidi shi ke baiwa ran mutum ƙarfi da jajircewa da ainihin rashin tsoron komi da rashin tsoron kowa saboda irin kwaɗayin Allah da ke cikin zuciya da irin aminta da Allah da ke cikin zuciya da irin tawakkali da bawa ke yi ga Allah da irin yanda yake yadda da hukuncin Allah da ƙaddararsa da yanda ya sanya ma kansa haƙuri akan bala'o'in Allah kuma ya sanya ma kansa wadatuwa daga wani Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da wani babban al'amari mai tada hankali ko mai tsoratarwa ko mai razanarwa ya faɗo ma bayi ko wani tsanani idan ya faɗa ma bawa to mai tauhidi sai ka ga yayi watsi da komawa zuwa ga bayin Allah sai fuskantar da al'amarin shi zuwa ga mahaliccin bayi ga baki ɗaya yana mai tsoronsa yana mai kwaɗayin rahama daga gare shi shi kuma Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin sai ya bada mafita kamar yadda Qur'ani ke cewa wa iyyam saska Allahu bi dhurrin idan Allah ya shafe ka da cutarwa ko da wata cuta rashin lafiya ne ko fari ne ko salwantar rayuka ne ko zuban jini ne ko wani abu mai kama da haka idan Allah ya shafe ka da shi Allah ce fala kashifa lahu illa huwa babu wanda ya isa ya tunkuɗa wannan ya yaye wannan musiba ya samar da aminci da natsuwa sai shi kadai wa iyyam saska bi khairin hakanan idan Allah shafe ka da alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to dama can shi mai iko ne akan komi Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi Allah shine marin jayi akan bayansa duk cincirun dan bayi da yawan su da tattalin su da tanade tanadan su to Allah shine alqahiru shine marin jayi idan suka ja da Allah to Allah shine subhanahu wataala zai galaba wa huwal hakimul khabir Allah shi ne mai hikima kuma wanda yake da ilimi a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yadda Abdullahi dan Abbas ya ce idza sa'alta fas'alillah idan kana da roƙo ka roƙi Allah wa idza ta'anta fasta'in billahi in kana neman taimako ka nemi taimakon Allah domin duk wanda Allah ya taimake shi babu wanda ya sai tozarta shi wanda kuma Allah ya bar shi da wayansa ko dabaransa to runduna mai runduna sojojin mai sojoji wayan mai wayo dukiyar mai dukiya mulkin mai mulki ba zai amfane shi a gaban Allah subhanahu wata'ala ba da haka ya jama'a mu sani cewa fa rayuwar duniya ba ta inganta sai an gwama ta da addini mutum baya daidaita har sai in yana da ƙarfin imani imani amfanin shi ba zai bayyana ba har sai idan mutum ya tsaye da tauhidi tauhidin da yake babu shirka a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓan aiki daga wani bawa matukan dai tauhidinsa bai tsayi ba tsaftataccen tauhidi wanda babu shirka a ciki a cikin rububiyya hakanan babu shirka a cikin uluhiyya hakanan babu shirka a cikin sunayen Allah da sifofinsa sai bawa ya kudurta cewa lallai Allah shine mahalicin kowa da komi mahalicin sammai da kasai mahalicin abin da ke cikinsu mahalicin abin da ke tsakankaninsu sai bawa ya sakankance cewa mulki gabaki ɗaya na Allah ne bai tarayya da kowa gurin juya mulkinsa ba hakanan kuma babu wanda ya isa ci gyaran Allah cin abin da ya zarta hakanan sai bawa ya sakankance ya yadda cewa Allah shi kadai shi ke azurta bayi, Allah shi kadai ke jujjuya al'amuran bayansa, bai tarayya da kowa ba, bai tarayya da komi ba a cikinsu. Sai bawa ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa, da sifofinsa, abin tsarkakewa daga dukkan aibi, da dukkan wata na ƙasa, shi ne ya cancanci abota masa shi kadai ba shi da abokin tarayya. kuma bawa ya fuskantar da ibadunsa ga baki ɗaya zuwa ga Allah ba tare da ya yi shirka da Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani, zalikum Allahu rabbukum da Allah ya jero waɗansu aikace-aikace na Allah a ƙarshe sai Allah ce zalikum Allahu rabbukum to wannan fa shine mahalicin ku Allah shine mamallakin ku Allah shine mai juya al'amuran ku la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in shi ya halicci komi shi ya halicci kowa fa'abudu Allah ce ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah subhanahu wata'ala shine abin dogaran komi shine abin dogaran duk wanda ya dogara gare shi kuma shine ya isar masa da haka ya ƴan uwana musulmi wannan shine tauhidin da ya wajaba mu kudurta tauhidin da ya wajaba mu imani da shi kuma mu dora rayuwar mu akai mu nufaci Allah a cikin komi sai mu samu haske sai mu samu walwala sai mu samu kwaranyewan matsaloli a wannan rayuwa ta mu ta duniya ya kai mu kuma ga cin nasara ta dindindin idan mun mutu ranar tashin alkiyama babban abin da ya sanya na ɗanyi nufin in tunatar da 'yan uwa wannan tauhidi a gurguje kuma a takaicen takaitawa manya-manyan abubuwa ne guda biyu jama'a musulmi abu na farko mun sani cewa tun daga lokacin da wannan matsala ta faru na wannan annoba a duniya baki ɗaya masu bincike suna ta bincike a cikinta masu nazari suna ta nazari a cikinta masu ƙwaƙulo abubuwa da ke ɓoye suna ta bakin ƙoƙarinsu waɗansu suna ginawa saboda imani waɗansu kuma saboda neman suna allah kaɗai san kowa abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa amma dai koma dai menene cikin ababen da ya yaɗu a cikin al'umma a wannan zamani da muke ciki cewa wannan cuta akwai makirci na maƙiya Allah a ciki wanda kuma cikin abubuwan da ake faɗi shine maƙiya Allah sun yi nufin cewa idan wannan cuta ta zo to daga baya za a ce za a yi wata abin nan me suke kiran shi za a yi wani vaccine shine da hausa ake kira rigakafi wanda wannan rigakafi kamar yadda masu bayani suke bayani cewa makiya sun shirya cewa idan aka yi ma duniya wannan rigakafi to zai bushe hankalin masu hankali zai mai da mutanen duniya ga baki daya a ƙarƙashin kontrol ɗin waɗansu 'yan tsirarun mutane haka za a mai da duniya cewa mutanen duniya ga baki ɗaya idan aka yi musu wannan rigakafi to za su zama ba su da hankalin kansu za su zama ba su da tunanin kansu ba su da wani mafuskanta sai abin da waɗansu 'yan tsirarin kafirin duniya suka ɗora su a kai to jama'a musulmi abin da nake so a gane shi yasa na kawo wannan tauhidin wannan magana ban ce kafirai ba su zauna sun shirya wannan ba akwai yiwuwar sun shirya ta amma ka sa ranka inuwa wannan matsala ce ta rububiyan Allah babu yadda za a yi Allah ya sallama mulkinsa ya sallama at-tadbir ga waɗansu tsirarun bayi a duniya at-tadbir haƙƙin Allah ne jama'a musulmi haƙƙin Allah ne duk wanda ya karanci tauhidi tun daga aji ɗaya a makarantar islamiyya ya san idan aka ce tauhidin rububiyya shine ifradullahi fil khalqi wal mulki wat tadbir kamar yadda ka san babu kofan da za a juya wani ya rika yin halitta koma bayan Allah kamar yadda ka san babu yadda za a yi wani ya mallaki sama da ƙasan Allah to haka nan babu yadda za a yi wani mutum ya rika tadbir ya zama shi ke juya bayan Allah ba zai taɓa yiwuwa ba duk mai mulkin da ya kasa tsara mulkinsa har aka yi masa juyin mulki wannan gajiyawa ne me kake tsammani idan ka ƙudurta cewa za a iya ma Allah juyin mulki a cikin tadbir wannan shirka ce a cikin rububiyar Allah shirkan da Abu Jahl ma ya fi karfin ta bai irin ta ba Abu Jahl da sauran mushrikan zamanin Annabi ba su irin wannan shirkan ba da ka dole mu tabbatar da tauhidinmu mu riƙe tauhidinmu gadan-gadan babu wani makiyin Allah da zai iya ribatan bayan Allah gabaki ɗaya a duniya wai su koma ƙarƙashin mulkinsa da jiyon al'amarsa wallahi ba a yi wannan ba kuma ba za a yi ba ire-iren waɗannan abubuwa shedan ke amfani da dama ya tsoratar da mummanai dama qur'ani ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin Allah ce kun ga wancan shedan din gayi can to yana zuwa ne yana tsoratar da ku waliyansa shedan yana da waliyansa su ne kafirai sai shedan ya rika zuzuta waɗansu abubuwa na kafirai domin kuminmu ne ku tsorata ku ɗauka kafirai suna da iko a kanku Allah ce fala ta khafuhum ka ku tsorace su da haka kar ka taɓa tsammanin wai musulmin duniya yanzu ga mana duk yawanmu za mu koma ƙarƙashin tadbir na wani makiyin Allah ba zai taɓa yiwuwa ba ballanta ma ga hadisi ya zo manzon Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala alhaq la yadurruhum man khazalahum aw aw man khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum kazalika duk inda aka kada aka raya akwai wata kungiya wanda babu wani wanda zai iya cutar da su babu wani wanda zai iya ribatan su da wanda ya saba musu da wanda ya nemi ya tabar da su manzon Allah ce ba zai taba cutar da su ba hatta ya ce amurullahi wa hum kazalika har ya zuwa tashin alkiyama haka nan za a yi ta fafatawa ko a zamanin dujal idan dujal ya zo za a fafata tsakankanin dujal da mummunai wanda dujal a wancan zamani Allah ya bashi waɗansu abubuwa na rububiya yana iya cewa sama ce ruwa ce ruwa da izinin Allah yana buga kafan shi a ƙasa wani shaidani ya fito a sifan mahaifiya ko mahaifin mutum amma duk da irin wannan fafatawa za a yi tsakankanin dujal da mummune masu imani na gaskiya da haka ya jama'a musulmi idan an samu jinin iblis aka hada da bargon dujal aka hada aka zo aka yi maka aka yi maka wannan rigakafi in dai kana da imani na gaskiya wallahi babu yanda za a yi ka tashi daga bawan Allah ka koma bawan wani Allah da haka mu sara ma inuwa mu ƙara jaddada tauhidin mu ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu duk wanda ke Allah ke tare da shi to babu yanda za a yi kuma rundunar shaidan ce galaba a kansa sai dai ban sani ba ko kun san kofan da rundunar shaidan za ta yi galaba a kan rundunar Allah wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ce rundunar mu sune masu cin nasara da haka wannan abu na farko ke abu na biyu dangane da abin da ya shafi halin da muke ciki a ƙasar nan hali na alhini da damuwa da baƙin ciki na yadda ake zubar da jini ba kan gado a ƙasar nan babu wani tababa babu musulmi na kirki da zai ji daɗin wannan abu dole ne kowane musulmi ya kwana da shi yana tashi shi amma musulmi na gaskiya shine wanda zai koma a bayan fage ya daga hannun shi ta addu'a yana neman sauki daga Allah shine musulmin da zai gyara aƙidarsa ya gyara tauhidinsa ya nisanci shirka ya nisanci bid'a ya nisanci manya-manyan zunubai ya hada da istighfari domin al'umman ƙasa ta zauna lafiya domin a samu kwaran yawan matsaloli da waɗannan fitintunu da suka dami al'umman musulmi amma kuma a gefe guda ya kamata mu kalli cewa cikin sabubban da ya haifar mana da waɗannan abubuwa jama'a kan mu manta da irin kuskuren da muka tafka a 2015 mun taɓa yin kutuba kwatankwacinsa a nan rububiyar Allah subhanahu wata'ala azatawa da kau da matsaloli da kwaranya damuwa duk haƙƙin Allah ne duk dai abin da ke da alaƙa da rububiyar Allah aikace-aikacen Allah amma lokacin da 'yan Najeriya aka tashi za a yi zaɓe fa duk sai suka ɗauki wannan rububiyar ta Allah sai suka danƙa mu shugaba Buhari ai idan Buhari ya zo ƙasan nan ƙasan nan shi kenan an gama da yunwa an gama da matsala an gama da matsalan kidnapping an gama da matsalan kaza duk wata matsala da ya damu dan Najeriya sai yan Najeriya suna tsammanin zuwan shugaba Buhari ya gusar musu da wannan matsala kai jama'a Allah na kishin kansa Allah mai kishi ne ta ya za ka ɗauki rububiyar Allah ka ba wani bawan Allah sannan ka ce za ka zauna lafiya tun daga lokacin da Buhari ya zo kuma ƙasan ta balbalci komi ya rikici abin da ma ya fi ƙarfin abin da shi shugaban ya kamata ya fi karfinsa ya zo kirikiri ya fi karfin shugaban ba mu gushe cikin matsala da bala'i ba har ya zuwa wannan ranar da muke ciki ba za mu koma cikin turba mai kyau da walwala da kwanciyar hankali ba har sai mun koma kan turba na tauhidi jama'a sai mun tuban ma Allah wannan rububiyar da muka kwatan ma Allah muka ba wani mutum sai mun dawo ma Allah da abinsa ya kuma bayi zuwa ga tauhidin Allah subhanahu wataala tauhidul uluhiyya mu kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala da bauta kar mu ƙara yin shirka da Allah wannan kuskure na farko kenan Allah yana da kishi wani lokaci za ka yi ma Allah laifi sai bayan shekara arba'in sannan ya ɗauki fansa a kanka wani lokaci wani lokaci kuma sai Allah kana yin laifin sai ya ɗauki fansa a kanka to irin wannan hali da muke ciki a yau tun daga shekara biyar har ya zuwa yau komi a ƙasar nan yanzu ya balbalci komi ya lalace ba wani abin da ke tafiya daidai to sai mun dawo ma Allah da rububiyarsa mu kuma dawo ma Allah da uluhiyarsa mu ta Allah da bauta mu daina sharka da Allah sannan Allah subhanahu wataala ya ba mu mafita sannan abu na biyu cikin ababen da suka jefa mu cikin wannan bala'i idan ba ku manta ba lokacin da shi shugaba Buhari ya hau mulki an samu waɗansu abubuwa na ci gaba alhamdulillah sai dai dole a takura a lokacin nan mutane suka koma maimakon su godiya ga Allah sai suna miyagun maganganu saboda wata 'yar ƙaraman talauci da Allah ya jarabce mu da ita sai waɗansu suna faɗin su da wannan talaucin wallahi ga rabo ku haram ta dawo kun tuna lokacin da mutane suka rika faɗin wannan a rediyo an rika faɗin wannan a jaridu an rika faɗin wannan a firarrakin jama'a a dakali ma an rika faɗin wannan wani yana cewa shi da wannan yunwan da yake ciki ga rabo ku haram ma ta dawo gara matsalan boko haram ta zo ta rika kashe mu to ga boko haram nan ta dawo ga kidnapping nan ya dawo saboda me saboda kun butulce ma Allah dama ce wala in kafartum inna azabi la shadid in kun kafirce ma ni'imata kun yi butulci to lalle ku sani azaba ta tana da wahala tana da radadi to ga azaba mai radadi dan muna dandana ta sakamakon irin butulcin da muka yi ma Allah sannan mun rika yin ma Allah izgili wai sai mu ce da wannan yunwan da muke ciki ga rabo haram ta dawo ina ai ba a ma Allah wannan fariya ba a ma Allah irin wannan gangancin duk inda bala'i ya bala'i ka roki Allah al'afu wal afiya amma ka ce ma Allah ni da ai mun kaza gara ma ai mun kaza wannan gangancin da ke ciki ba kaɗan bai to irin ababen da muka rika yi kenan gashi yanzu boko haram din da ƙari ta dawo to sai kuma mu san abin da yanzu za mu gaya ma Allah sai mu san abin da za mu gaya ma Allah da haka jama'a musulmi mu dawo cikin taitaye mu mu riko da tauhidi tauhidi na gaskiya su kuma shugabanni muna kiransu duk yadda al'amari ya lalace ko bayan Allah mu ba mu ce Allah ya isa ba to Allah ya isa mu yana nan yana bin su su gane wannan babu wani hanzari da za a ba wani shugaba kamar yadda yake idan ƙasa ta kyau zai alfahari da ni na kawo gyara to haka ne in ƙasa ta lalace haka nan duk mai zargi zai zargi shugaba cewa kai ka lalata ƙasa da haka yanzu abin da ya rage abin da ya rage shine yanzu ai amfani da basira ai amfani da hankali a yi tsari a sa ilimi a miƙe a yi aiki tukuru don ganin 'yan najeriya sun zauna lafiya amma irin wannan lakwalakon irin wannan sumumi sumumin da irin wannan rashin kan gadon da ake sa a cikin abubuwa a tsaya a yi ta faɗa akan abubuwan da ba abin faɗa ba gwamnoni su ta kumfan baki akan abin da yake ba abin kumfan baki ba ana zubar da jinin al'umman ƙasa to ba za ta kai mu ga gaci ba kuma ina tunatar da ku shugabanni ku bi abin nan kar a kai lokacin da za a yi bore duk ƙasan ta taru ta ya mutsi mutane su ce za su fara ɗaukan mataki da kansu daga lokacin nan kuma shikenan hukuma ta rubuce ke daga lokacin bala'i da fitina kuma ya fada ma al'umma sai dai kawai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim ya Allah muna roƙon ka kwamu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka tabbatar da daga mu akan tauhidi ya Allah ka nisanta mu daga dukkan shirka da dukkan bid'a ya Allah ka nisanta mu daga dukkan manya manyan zunubai da ƙanananta ya Allah ka tabbatar da mu akan imani na gaskiya ya Allah ka yaye mana bala'o'i da fitintunu ya Allah ka kauda mana tashin hankali da da zubar da jini ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ka samu gama lafiya ya Allah abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa kuma Allah ka taimake mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka yaye mana talauci da kunci da wahalhalu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين